عزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أتشيك بدا كراتم من تبصرة الأنام في أن الإمام هو إمام شوينا كاو مغانا نإلمي زرفا فاد هكيمومي ناتشوا وطلب أربعة من أربعة كنمي أبو هدو لغا أبو هدو من الموضع السلامة wuri wato wurin da kake zama ka nemi zaman lafiya wa minas sahibi ka nema daga aboki alkara mata ganin girmanka in aboki bai ganin girmanka baka da wani daraja wa minal mali ka nema daga dukiya alfaraga ta samun dama akan dukiyanka amfani da shi wa minal ilmi ka nema daga ilimi almanfa'ata amfani ilimi bai amfane ka ba to ba da amfani kenan shi shi ya kawo cewa to fa iza lam tajid fil mawdi'i salamata fasijnu khairun minhu idan har baka samu zaman lafiya a wurin zama ba to kurkuku ya fi shi laraba suna cewa rahabul fina'i ma'al a'ada'i dayyaqatun sammul khiyadi ma'al ahbabi midanu a samu farfajiya mai faɗi duk a ce naka ne amma a cika da makiya kunci gare shi bai da wani faɗi amma kafan allura inda masoya faɗi ne da shi to shi ne ke cewa idan ba a samu zaman lafiya a wuri ba to kurkuku ya fi shi wa iza lam tajid min sahibikal karama idan baka samu girmamawa daga abokinka ba bai ganin girmanka falkalbu khairun minhu kare ya fi shi don kare yana girman mai shi yana bin umarnin mai shi kare ne za ka dake shi ya dawo ya zauna wai zalam ta je min malikal faragata falmadaru khairun minhu idan baka samu ramun dama a dukiyanka ka sarrafa shi yadda allah yake so ko ka ci ka sha kai sadaka ba to hoge ya fi shi hoge kananan duwatsu a fi shi mai amfanin su wala ta timmu arba'atu ashiya illa bi'ati arsha abubuwa hudu ba su cika sai an samu hudu nam la yatimmu dinu addini bai cika illa bai taqwa sai da tsoron Allah domin duk abin da kai a addini in ba tsoron Allah Allah bai karbansa wala ya tummul qawlu magana bai cika illa bil fi'li sai da aiki shi yasa Allah ke ce lima taquluna ma la taf'aluna kabura inda Allah maktan to ya kamata abin da kake faɗa ya zama shi kake aiki da shi kar maganan ka ya saba da aikin ka na'am wala tatimul muru'atu mutunci baya cika illa bit tawali'u sai da kankan da kai matukan baka da kankan da kai kana da girman kai to ba wani mutunci tare da kai don kai ma ba za ka kuwa da mutunci ba in akwai girman kai wani bai gina wani ba wani bai bani ba wani kaza ka ga mutunci ya zube su ma mutuncin ka ya zube wala yatimmul ilmu ilmi baya cika illa bil amali sai da aiki wanda bai aiki da iliminsa ba to a lahira shi Allah yake sa shi azaba da farko ana cewa alimin bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi sosan malamin da bai aiki da iliminsa ba ya je lahira shi ake fara tura a wuta kamin masu bautan gunki domin suna cewa zulmu zawil qurba ashaddu madalatan wanda ya san ka yafi kusa da kai in ya cuce ka yafi ka yafi zafi banda wake nesa da kai malami yana kusa da Allah shi ya san Allah shi yake ce a bi Allah shi yake ce a barkaza a barkaza sai kuma ya saba Allah Allah ce da kai zan fara saboda ka ilimi idan ba tsoron Allah to bai da amfani idan ala khadarin yana kan hadari wal qawlu magana bila fi'lin ba aiki kalma zai kaman hoge ne wal muru'atu mutunci bila tawazi'in ba tare da kankan da kai ba kashe daratin bila tamrin kamar itace ne ba yaya wal ilmu ilimi bila amalin ba aiki ka gaisin bila matsarin kamar girgije ne aka yi cika wuri ba ruwa قال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يا فدا رضي الله عنه ينا قيام وني صحابي جابر بن عبد الله الأنصاري ينا قيام الدين دنيا بأربعة دنيا تنا تساواني ده أبو هلو addinu addini dai a duniya ake yi to yana tsayawa ne bi alimin da malami malamin kuma ya amalu bi ilmihi wanda in yi ilimin yana aiki da ilimin sannan wa jahilin da jahili la ya san kifa min ta'allumihi wanda bai jin kyaman ya nemi sanin wa ganiyin da mawadaci la ya bakhalu wanda baya rowa bi malihi da dukiyansa wa fakirin da fakiri wanda la ya biyu akhiratahu ba zai sai da lahira bi duniyahu da duniyarsa ba fa iza lam ya'lam alimu idan malami ya zamo baya aiki da iliminsa istankafa al-jahilu min ta'allumihi jahili ma sai ji kyaman neman ilimi din nan ce to ai malamai ma su suke yi wa iza bakhala al-ganiyu idan mawadaci yayi ruwa bi ma'rufihi da ya kamatansa sai an zo an girmama shi an bani an ce kaza to ya fakiri zai yi ba alfakiru akhiratahu bi duniyahu fakiri sai sai da lahiransa da duniyarsa tunda dai ba zai kyautan ba sai an zuga shi sai ya zo ya yi tawalu gare shi sai ai kai ne ran kai ne ai kaza ai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tawali ali gani liginahu qad zahaba sulusadini duk wanda ya kankan da kai ga mawadaci don wadatansa to sulusanin addininsa ya tafi wato bai da cikakken lada musamman ma a ce malami ya je gaban mai kuɗi yana ɗaɗɗamewa ran kai daɗi Allah ya taimake ka ya taimake ka ma ko kaga ya zuwa da mutuncin shi ba sauran daraja na mutuncin amma in ya baya zuwa wurin shi dole ba shi girma to girman nashi ne ya zubar saboda ka sai ya ɗauki kaskanci ya sa masa falwailu lahum wasubur 70 marra duk sanda aka ce mawadaci ya hana ya kamata fakiri ya sai da lahiransa da duniya ya ce kai co halaka ya ce halaka mahaso 70 ƙadar khalil khalil ya ce rijal mazaje abinda ake ce marajulu ba wai mutum namiji ba in kaji an ce an rajulu rijalun la tulhihim tijaratun arrajilu mutum ai hausawa sukan ce kai wani mutum ne to waye ba mutum ba amma akwai abin da aka gani a wurin shi kai wani ai mutum ne wani mutum ne to shi ake nufi ana waye mutum ba wai namiji ba waye mutum sai ce kasu hudu ne rajulun akwai wani mutumin da ya dari ya sani wai dari annahu ya dari ya san kuma yana da sanin yana da sani shi ya san yana da sani to irin wannan mutum fa huwa alimin malami ne fa tabi wa biyayya gare shi sai wani jirin da wani mutum ya dari ya sani wala ya dari annahu ya dari bai san ya sani ba ma'ana bai dauki aikin ilimin ba ya sani amma bai dauki ilimin ba yana ganin kamar bai da shi shi kuma wannan fa huwa na'imun mai bacci ne ba aiki zo kuta da shi a bacci warajulun da mutumin da la ya dari wa ya dari annahu la ya dari shi bai sani ba ya kuma san shi bai sani ba fa huwa wannan masrashidu mai neman shari'a ne fa arshidu ku shiryar da shi warajulun da mutumin da la ya dari bai sani ba wa la ya dari annahu la ya dari bai san cewa shi bai sani ba to wannan fa huwa shaydanu shaydan ne fa sani buhu ku nisance shi to mutane dai ba su wuce wannan ba daga wanda ya sani ya san ya sani da wanda ya sani ya sani kuma mai aiki da sanin ba da wanda bai sani ba mai san bai sani ba to na karshen nan shaidanu irin su ne yan kace karatu ni za ka gama waka tun kamin a biyo banka nake sallah ko za ka gama mun zauna da malam wani mun zauna da malam wani mun yi a gaban shi ma bai ce koyi ba za ka gama to kaga shaidan kenan fashtani ko hukuni sun ce shi amma in ya san mai sani ba sai kankan da kai jaki ma fa ya ce ya fi wanda bai san mai sani ba qala himarul hakim yawma law an sabad dahr kuntu arkab li annani jahilun basidun wa sahibi jahilun murakkab jakin mai hikima ne ya ce kai da zamani yana da adalci da ni zan hawa mai hawa bayana din nan in ji jaki ba li'annani domin ni jahilin basidun jahili ne mai sauki na san ni jahili ne amma wanda yake bayanan nan jahili murakkab jahili ne wanda yake saman jahilci in yi sallah ba mai kyau ba gamshi kaka gaya maganan banza ka gaya rin banza za ka gaya sallah ni za ka gaya kara to arba'atun la yanbaghi lisharif abu guda hudu bai kamata ga mutum don ɗaukaka an yi anafin min hayaki ba wani saboda kar ya ga ya wuce haka kowane ne shi wa in kana amiran ko sarki ne qiyamuhu min majlisihi li abihi girmama mahaifi yana zaune a majalisansa sai mahaifinsa ya zo to mi ke girmama mahaifin wa hidmatihi li laifihi da hidima daga bakinsa idan yi baki ya musu hidima shi sa ce bara in yi bakin sharibai da kan shi ke kawo musu abinci wa hidmatihi lil alimi da hidima ga malami allazi ya ta'allama minhu wanda yake neman sani daga gare shi wasu'alu kuma kar ya ji kyaman tambaya amma la ya alamu ga abin da bai sani ba mai manhuwa a alamu minhu daga wanda ya fi shi sani ba fauka kulle zai ilimin aliman duk ilimin ka wani ya fi ka ilimi saboda ka abin da baka sani ba ba kunya ba ne tambaya Allah ne ce fasalu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamuna ai akwai abin da ba harkan ka bane ko halin zikirin sanana an ce wani malami wata rana manyan malami a garin nan sai yana zaune yana karantarwa sai aka ga ya tashi ya shiga gida ya fito tashi shiga gida ya fito ya sai wani almajiri ce akar makallawa mai ke faruwa ne ce ai mata ta ce take na kuda a cikin gida ya ce allahu akabar to akar makallawa ko da tawada da alkalami da allo a kamashi sai rubutu ya ta bakaken ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan sai ce aje a wanke a bata kai malamin da kamar ce ka wannan almajiri da banna yake sai dauki alƙalami ya gyara sai kai matan ta sha bata bata haihu ba ya dawo ce alaka ta mana an koyi ba da abin nan ai an bayar ce in a karan kalla an dan taba ya ce ai na ga banna ne ce dai aje kawo yin irin wancan din aka kawo yayi irin wancan din ana ba ta tayo babbas a ala cikin abin da ba harkar ka ba go ka tambayi wannan to kar ka ji girman kai ni na fi karfi in tambaya babu babu ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tashi a tambaye shi a gabansa shi ma an tambaye shi kan ce wallahu alam akwai nan da yace ma zan ba ku labari an jima Allah ya ce na ko baka labarin bai ce insha Allahu ba sai da aka yi kwanaki Allah ya hana jawabin Allah ya ce wala ta kulli shay ne fa'ilin zaka illa an yi sha Allah na'am ah idan shagala ulama to to almajirai idan malamai suka shigantu bijanin ilmani da tara kuɗi ta sauran kuma ya za yi malamai suka shigaltu da tara kuɗi tsara la'awamu akili na shubuhati amawa wanda ba malamai ba sai su ci shubuha a hannun ba komi kudin gwamnati ne a ci kawai shubha wanda Allah ce alhalalu bayyinun wal haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun ko faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a ومن وقع كان كالراتئ حول الحمى يوشك أن يقع فيه to shubha din wannan menene shi shi ba halal bane tsantsa ba za ka mana sharan ba annabi ya ce kiyaye kanka to sai malami yana cin shubha ayo to kuma idan yana shi dara kudin kawai to shi jahili sai ta cin shubha idan malami kuma yana cin shubhan sarar al'amiru sauran mutane kuma sai su ci haram wai da sarar alimu idan malami ya zamo akilan mai ci lil harami ga haram sarar al'amiru sauran ama sai su zamo kafirai ba wai ma'anan kafircin rashin sallah ba ya'ani istahallu za su ga to ai halal ne tun da su malam wani suna ci ma to duk wanda ya halatta haram ko menene shi a kafir wannan kenan wa ammal wujuhul alaqaliyya akwai fuskoki wanda ake aunawa na hankali hankali da sha'awa abubuwa ne guda biyu fa umurun al'amura ne a haduwa ɗayanta annal umura ala arba'ati a ƙasamin shi lamuran dai ya kasu kashi uku kismun akwai abu yanki guda yallakul akalu hankali ya yadda da shi misali babu hankalin da bai yadda akwai rashin lafiya ba babu hankalin da bai yadda ana rashin lafiya ba wala tallahu shahawatu amma shahawa ba ta so wa ya taba roƙon Allah ya bashi rashin lafiya ba mai sha'awa rashin lafiya zai ce Allah afwa afwa afwa afwa afwa Allah ko bai alƙawarin haka ba kashi ɗaya kenan wa ismun kashi ɗaya tallahu shahawatu shahawa ta yarda da shi wala yallahu al'aqalu hankali bai yarda da shi al'aqalu bai yarda da shi shine sabon Allah sabon Allah sha'awa na sonsa zuyina linnasi hubbu shahawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fillati wal khayl al musab ba wanda bai son kudi ko ba wanda zai son idan ko kudi ya samu da wuya a kasa sabon Allah to amma wala yallahu al aqalu hankali mai hankali dai wanda yake da hankali ya san sabon Allah matsala ne ba zai yarda da shi ba wa ismun kashe da yarallahu al'aqalu hankali ya yadda da shi na wa shahawatu da sha'awa ma'an tare ma'an tare shahawa da sun shine ilimi ilimi hankali na son sa sha'awa ma na son sa kuma yana sha'awa da ma na zama malami wa ismun kashe daya la yardahu al'aqalu wala shahawatu kashe na karshe kenan hankali da sha'awa bai yadda da shi shi ne waye zai yadda a ce da shi jahili a hankali ba ka yadda ka zama jahili ba ka sha'awar ka zama malami jahili za ka lura ko mutum jahili ne in ka ce malam wani sai dinga haka saboda ya san abu ne mai daraja amma kana ce da shi jahilin banza sai ce ni din ni din saboda ne abin banza ne baya son shi to shi ne shehu ya kawo misalin waɗannan abubuwa guda hudu fa'ammal awwalu amma na farko fa huwa al'amran shine cututtuka hankali ya yarda da cuta wal makarihu da abin kifin duniya a cikin duniya amma sha'awa ya yarda da shi amma hankali ya yarda da shi sha'awa bai yarda da shi ba wa amma sani na biyu fa huwa ma'asi shine saban Allah ajma'u dukkaninsu sabon Allah sha'awa na so amma hankali bai yadda da shi ba wa amma salisu amma na uku wanda hankali ya yadda da shi sha'awa ya yadda da shi fa huwa ilmu shine ilimi wa amma rabi'u amma na hudu fa huwa jahlu shine jahili jahilci shine hankali bai so sha'awa bai so fa yanzulu ilmu man min al-jahli manzilata al-jannati min an-nar anan zaka gane ashe dai ilimi ilimi a matsayinsa to kamar aljanna ne shi ko jahilci wuta ne fa kama annal aqala kamar yadda hankali wa shahawata da shahawa la yarda yani ba su yadda bin nari da wuta fa kazalika haka nan la yarda yani ba su yadda bil jahili da jahilci wa kama annahuma kamar yadda su da hankali da sha'awa yarda yani suke yarda bil jannati da aljanna fa kazalika haka nan yarda yani sukan yarda da ilimi faman radiya bil jahali duk wanda ya yarda da jahilci faqad radiya bi narin hadiratin lalle ya yarda da wuta mahalarciya wai karka dauka ko wutar lahira ne yanzu in sa ilimi a duniya ai kana cikin wuta ne ka je a dauke ka aiki baka da ilimi duk inda zaka kai in baka da ilimi sunan ka lebura ko mai ilimi na cikin AC kai kana rana baka shiga wuta ba ko yana mota kai kana ƙasa ko duk inda za a wurin wahala kai za a tura to shi ne ce fi jannatin halar janan fa kullu man yaftara ilma magana wani shagala bil ilmi duk wanda ya shagaltu da yin ilimi fa kan khala ya kutsa fi jannatin a cikin aljanna halar ta mai kusa kusa fa kullu man ikhtara al-ilma duk wanda ya zabi ilimi yuqalu lahu za a ce masa ta'awwatal maqama fil jannati ka saba da mazauni a aljanna saboda ka fadkhul al-jannata shi aljanna shi yasa Allah ce hal yasu ya ishe shi yuqalu lahu za a ce masa ta'awwatan nar ka saba da wuta to fadkhul nar shiga wuta walladhi yazullu abun da yake nuni ala anna al-ilma jannatun cewa ilimi aljanna ne waljahalu jahilci narin wuta ne ai kama annan lazzata kamar yadda ka san duk abin da ake ce ma jin daɗi fil idrakil mahabubi yana riskan abin so akwai lokacin da abinci bai da daɗi fiye da ka samu abin da kake so in ka samu abin da kake so sai ka manta da abinci shine jin daɗin to wa kamalil alam cikan raɗaɗi da jin ciwo ya tabbata fil ba'udi a cikin nisanta anil mahabubi aka ce ka rasa abin so sai ka kasa bacci in Allah ya jarabce ka da son mata ma sai ka kwana baka yi bacci ba mata wannan ne banza in Allah ya jarabce ka kullun tunanin ka kake kullun ko sallah kai su jira ita kake tunani to lallai wal jarahati shi ko rauni inna ma tu'limu tana sa radadi ne li'annaha domin ita jin miki tub'idu juz'an min al-badani an juz'in mahabubin ta nisanta wani juz'in jiki ga juz'in abin so abin so shine lafiya sai ta kwace ma wannan juz'in lafiya sai jiki duk ya dauki rashin lafiya min tilka ijma fa huwa al-ijma'u shine taruwa falamma iktalat al-jirahatu izalat zalika al-ijma yayi karanci a ce miki ya nemi gusar da wannan abubuwa faƙaɗi italat izalatul mahabubi ta nemi kusar da abin so in dai miki ya nemi kusar da lafiya a jikin mutum to yana so ya kore mishi a wanda yake so don ba wanda yake son ciwo wa buɗe buɗe nisantansa fala jarma ba mamaki haƙan kana zalika muliman haka ɗin a nisanta ka da rashin lafiya zai sa maka jin ciwo da raɗaɗi wal ikhlaqu min nari aidan to ciwo iri-iri ne akwai zazzabi akwai sauransu amma ba ciwon da bi ciwo kamar kunan wuta kunan wuta ɗan gefe ne gaba ɗaya duk jiki sai ɗauka ailan inna ma kana ashaddu ila man yafi tsananin raɗaɗi min aljirahi daga miki li'anna jirha la yufidu illa tabyir juz'in mu'ayyanin domin shi miki a jiki bai ba da wani fa'ida sai dai nisantar da wani juzi'i ga barin wani juzi'i abin sani wato shine ya nisanta ma wani ɓangaren jiki rashin lafiya shine amma naro amma wuta fa inna ha ta gusu fi jami'il ajza'i idan ta shafe ka ko ina sai ta taba to wannan haka nufi duk wani cuta mai sauki ne fiye da cutan jahilci duk gaɓoɓinka sai ya shiga kamar yadda in wuta ya ƙona ka ko ina za ka jira daɗin ba irin kamar sauran abubuwan ba fakatala ta nemi ita ƙunan wutan za ta hukunta tabi'i da jami'al ajzai dukkan jizo'in ba ba la sashi an ba alin gabanin sashi falamma kana ci ta'rifat yayin da at-taqri'atu kwankwasa duka ya zama fil ihtiraqi a cikin ƙuna a kana a shadda ya zama mafi tsanani alamin raɗaɗi hunaka a nan asabu mawuyaci to wannan alhamdulillah za mu tsaya nan saboda muna su mai magana akan ashiru zulhijja na wata wanda zai kama wanda shi wannan wata na zulhijja akwai abubuwan da ake so a yi da yawa a cikin shi shine manzala sallallahu alaihi yana cewa babu wani lokaci wadda Allah yake son a bauta masa fiye da kwana goma na zulhijja kwana goma na zulhijja nan ana so mutum ya azumce su amma ba dole ba ne amma in ba za ka iya ba ka yi kwana na taran na ƙarshe kwana taran na ƙarshe akwai hadisi ya zo cewa duk wanda ya yi azumin kwana goma ɗin nan zai samu abubuwa kamar haka wanda allah subhanahu wata'ala zai girmama shi manzana salasalama ya ce ya rasulallah ha'ula illazina ya atunaka ga wasu mutane nan suna zuwanka suna tambayanka makala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malamai suka ce man sama hadhihi al-ayyam wanda duk ya azumi wannan kwanuka guda goma a karamahullahu Allah zai girmama shi bi asharati ashiya ba shi kawai zai girmama shi bi asharati ashiya abubuwa guda uku guda bi asharati ashiya Allah zai sa masa albarka albarakatu fi umrihi albarka a cikin rayuwarsa wa ziyadatu da karuwa fi malihi a cikin dukiyarsa wal hibzu fi iyalihi da kiwo a cikin iyalinsa wata kafiru da sayi'ati da kankare zunubansa wata li'ifu na ninninkawa li hasanati ga kyakkyawan aikinsa wata siri da sauwaƙewa li sakarati mautihi ga mayan mutuwa in mutuwa ya zo zai zama da sauƙi wadiya'u da haske ga duhun kabari wata skilin mizanihi mizani ranar kiyama zai nauyi sannan wannan ja da tsira min daraka ce daga fadawa wuta wasu udu da hauhawa an ala daraja ce bisa darajojin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi abubuwa guda sha uku a cikin shekara goma na ƙarshe na ramalana saboda lailatul qadari goma layya saboda abin da yake ciki na ranar tarwiya da ranar arfa da layya da talbiya da hajji da duk nau'o'in ibada ga yadda ya taru ana kamar yadda zo a cikin hadisi Allah subhanahu wata'ala yana fahari ma mala'ikunsa yana cewa unzuru ibadi ku dubi bayina hai su jawo in an je haji kenan min kulli fajjin amikin sun zo shi usan masu kuran gashi gubran masu kura li yashadu manafiya don su halarci amfani lahum gare su to wannan shine abubuwan da ya fi suna muhimmanci in baka yi suna ba wannan baka samu ba ne amma lalle in ka samu ka yi sannan yin an dawo idi nan abinda ake so a yi kabbara kabar bari allahu akbar allahu akbar allahu akbar ranan farko da rana na biyu da rana na uku wato ranar da aka dawo daga azahar din za a fara allahu akbar allahu akbar allahu akbar har zuwa kwana na biyu na uku na daya na biyu na uku da asuba sai a dakata a nan an kai yadda ake so wato salloli ashirin kenan aka samu aka yi ana yin haka ne don a kwaikwayi mutanen da suke haji wai za a faltin min arafatin bazkurullah inda wani ya ce bazkurullah ka zikir kuma a ba kuma au a shadda zikira da lokacin jahiliya in an je haji an dawo ana zaman minan nan to shi layya idan ka yi ba an ce ne ka ɗauka ka cinye ba ba an ce kar kai sadaka ba ka ɗauki layyan ka ci kai sadaka ko ka ci da yawa kai sadaka kaɗan ko ka ci kaɗan kai sadaka da yawa duk yadda ka yi amma mu da mu saba cin nama da yawa ba kaga za mu ci da yawa mu ɗan bayar kaɗan ɗin